وصلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan yammaci na alkamis daren juma'a wanda a yau ƙarshen yini ne na ashirin ashirin daidai ga watan rajab shekarar hijira 1445 wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu shekara ta 2024 meladiya domin ci gaba da karatun mucin wannan littafi mai suna almasailul fikihiyya lil madaris islamiyya wallafar dr zubairu abubakar madaki Allah ya masa Allah saka masa da alkhairi to satin da ya gabata in ba manta ba mun shiga cikin littafi na biyu a tarfus sani kuma mun yi karatu bayan muqaddima mun fara babi na farko a wannan littafi wanda ke bayana kayin salatu tatawwi wato salloli na tatawwi salloli na nafila kenan a wancan darasi mun yi bayani a kayan wuturi da raka a talfajiri da sallar walaha da kiyamun layin da kiyamun ramadan da kuma sallah bayan an yi alwala to yau za mu ci gaba da sallah ta gaba ita ne salatul istisqai sallar roƙon ruwa wannan ita ma tana daga cikin salloli ma abota sababi salatul istisqa sallar ruwa al istisqa shine talabus suqa talabus suqiya neman shayar da ruwa to wannan sallah tana cikin salloli da malam ya kawo a cikin jerin salloli na tatawwi ko da yake wasu malama suna ganin da sallar roƙon ruwa da sallah ta kusufi a wajibi ne ba maganan nafila ba ne wajibi ne in sababin ya faru a aiwatar da waɗannan salloli mala ya ce salatul istisqa'i sallar roƙon ruwa idza ajdabal biladu aw yanqata al mataru yakhruju al imamu ila al musalla ma'an nasi idan fari ya samu ya addabi garuruwa eh aljadabu shine fari a samu kamfan ruwan sama a samu ruwan amma wanda bai wadata ba abin kasa almatar kokwa ruwan ya dauke kokwa ruwan ya dauke lokacin da ake da bukatarsa sai ruwa ya tsaya kamar da wannan shekara an an fikanci wannan jarrabawa ruwan ya dauke a tsakiyar damuna a lokacin da ake tsananin bukata to wannan sabubba sukan sa a yi sallar roƙon ruwa idan ruwa ya dauke ya kharujul imamu ilal musalla ma'an nasi liman zai fita zuwa filin sallah al musalla shine fili da aka ware domin yin sallar idi a bayan gari ba cikin gari masallaci ginanne ba to liman zai fita tare da mutane yusalluna rak'atayn za su yi sallah raka'a biyu wa yuksiruna min ad-du'a wal istighfar kuma za su yawaita addu'a da kuma neman gafarar Allah istighfari kenan to takeice dai ita wannan sallah ta roƙon ruwa ana yin ta ne in an samu fari ko kuwa ruwa ya ɗauke to sai wannan sallah domin neman shayar da ruwa shi yasa cikin irshad mala yace to sannu salatu li talabil ghaisi an sunnanta sallah domin neman shayar da ruwa wa yastahabbu taqaddumuha bi siyami wa sadaqatin wa nahwi dhalik an so kafin a fita sallar a gabace ta da yin azumi na nafila da kuma yin sadaka da wanda ya kama da haka kafin a sa a sa ranan da za a fita dama shugaba shine zai ayyana ranan da za a tafi roƙon ruwa to ana so kafin a fitan a yi azumi na nafila a yi sadaka a yawaita tuba daga ainihin wato zunubai domin babban abin da ke janyo fari da ɗaukewar ruwan sama shine yawan zunubai da yawan saban Allah shi ke janyo a rasa ruwa ba kowane dalili ba ne illa yawan saban Allah shi ke janyo ɗaukewar ruwan sama ko kuma fari ruwan ya ɗauke lokacin da ake bukatarsa ko ku a yi ruwan amma kuma amfanin da za a samu ba shi da yawa duk wannan yana cikin ibtila'i da Allah ta'ala yakan wa bayansa to sai liman ya sanar ko shugaba ya sanar kafin ran da za a fita a yi azumi a yi sadaka a yi ta istighfari sai ya ce wani abu zalu da abin da ya kama da haka dukkan wani abu da za a yi don neman kusaci ga Allah sai a yi wannan misali a mai da abubuwa da aka zalunta waraddul mazalim duk abin da aka san an yi na zalunci sai a mayar a nemi gafarar Allah a yi sadaka a yi ta alheri ana neman kusanci zuwa ga Allah kuma a daina zunubai duk abin da aka san yana kusa ta ubangiji sai a daina saboda a nemi kusaci da Allah a nemi tuba gurin Allah shi yasa shekarun baya idan an yi fari akan je har gidan karuwai a yi ta fashe-fashe ana ta kukullewa ana koransu a wasu garuwa ana haka wadda an sayar wannan musifu yana cikin abin da ke janyowa fari ɗin daga cikin abin da ke janyo fari malama suka ce akwai tauye mudu eh tauye mudu yana janyowa fari haka ƙin ba da zakka yana janyowa fari shi yasa wani hadisi ma manzo Allah ya ce walaula albahaimu lam yumtiru in ba dan dabbobi wada ba za mu yi ruwan ba to da haka ana son neman gafara wajen Allah da taimakawa marasa hali domin wani a dalilin raunana waɗanda ba su da hali ba su da galifu dalilin su kawai Allah sai hana ruwa shi yasa ake sanarwa a je a gyara makabarta domin idan kaburburan bayan Allah suka bule a dalilin haka ma Allah sai ya rike ruwan to a je a gyaggyara makabarta in akwai talakawa masu rauni wanda ba su da ɗakin kwana mai kyau yana yiwu a je a taimaka a tattoshe musu duka wannan yana cin sabubba ba da ake so kafuran da za a fita roƙon ruwan a gabatar da wannan ayyuka din an ba da labarin wani bawan Allah a nan garin aka ba da labari yana da bukka ne ko ɗakin kwano a kusa da masallacin idi aka yi fari wata shekara ana ta zuwa roƙon ruwa Allah bai ba da ruwa ba idan za a dawa sai ya ce mi kotas komi kotosh a masu sallan zai gaya musu mana ko kaɗan ba za a yi ba tun ba a fahimci magana ba alhara gano maganan nan ta zafa akwai ma akwai abin dubawa da aka ji sai aka duba aka samu bukkar sani ta buɗe ruwa yana zuba a dalilin haka yake wannan magana kaga ba sun tsakanin shi da Allah ba yi da wani waliyin Allah ne to shi sa ake son dukkan wani abu na alheri a gabatar kafin lokacin zuwa roƙon ruwa duk wanda ya san da kayan wani zalunci ya mayar ya nemi gafaran Allah to da haka ana son gabatar da wannan ayyuka na alkhairi da tuba da sadaka kuma babu laifi ya ce wala ba asa bi kurujir atufali wal baha'im babu ana kufa eh wannan wani ƙarin bayani ne na ciro a cikin irshadu salik littafin askari ya ce babu laifi a fita da yara ƙanana in za a je sallar roƙon ruwa e a fita da yara ƙanana saboda mai saboda su ba sa laifi ko Allah sai ya tausaya albarkar yaran ana addu'a suna amin Allah sai ya amsa addu'a wal baha'im da ma dabbobi har da dabbobi a tafi da su ma ba sa sabon Allah ko kuma su ma rashin ruwan ya shafe su ko bai shafe su ba in ba ruwa ba za a samu abincin dabbobin ba ma ko to har dabbobi a tafi da su walƙawa'id da kuma tsofaffin mata tsofaffi wanda suke zaune a gida duk a fita da su a je a nuna kaskanci ga Allah da tsananin bukata wahalu zimma har ma da kafiran amana su ne ahalu zimma wanda su ba ma musulman ba ne amma ana zaune da su lafiya ƙarƙashin shugabanci ko gwamnati ta musulunci su ma sai a tafi tare da su duka aje wannan addu'a amma su muna'azili na anil musulmi za su ware gefe su koma gefe ba za su gaure da musulmai ba su ma su addu'a irin tasu za a tafi da su amma lamun faridi na biyomin ba za a ware musu wata rana daban ba a ce musulmai su yi roƙon ruwa gobe kuma kafirai su yi aka ce ya ba za a haka ba tare za a fita musulmai suna gefe suna sallah su ma suna gefe suna addu'a menene kiman cewa ba za a ce su ware rana ɗaya ba saboda me akwai yiwuwar Allah ya mutane jarabawa ran da musulmi suka yi ta addu'a ba a sa ruwan ba ran da suka fita kuma ta yi ruwa kaga mai raunin imani sai ya san shi ba ce to an yi ba su ne akan gaskiya ba to shine hikimar a fita da su rana daya kaga idan an samu ruwan dai addu'a musulmi Allah ya karba to wannan shine hikima ta malamai da haka ana son aiwatar da wannan al'amura kuma ana maimaita ta idan an yi a sake ai ta maimaitawa ba a dainawa har sai san da Allah amsa wannan addu'a ko bana haka ya faru an fita kusan kwana kusan kwana goma ana yi ko sati biyu har sai da Allah ya bada ruwa to haka ake so a sallah ta roƙon ruwa kuma idan za a fita sallar roƙon ruwa ba kaman sallar idi ko juma'a bane ba a yin gaye ko ado sai a sa kaya marasa wanda ba na ba na ado ba yawwa baya baya ba kaman zuwa idi da juma'a ba sai a sa kaya na nuna kaskanci ba na nuna nuna isa ba kuma an fasan tafiya da kafa a taka da kafa aje duka dai yanayin da za a nuna kaskanci a nuna tsananin bukata zuwa ga Allah haka za a ce ayi to shine liman zai jagoranci sallan raka'a biyu kuma za a bayyana karatu raka'a biyu za a yi idan ka ida sallah liman zai tashi kutuba a lokacin da yake wannan kutuba zai juyar da mayafinsa gefen dama ya dawo hagu hagu ya koma dama ya ta addu'a to haka sunna ta karantar sallah ta roƙon ruwa kuma daga shi annaba akwai wanda sun yi sallar roƙon sun yi roƙon ruwa ko annabi Musa alaihi salam yayi addu'a ta roƙon ruwa Allah ta'ala ce wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar فانفجرت منه سنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم Allah ce ka ambata musu ya manzala sallama lokacin da annabi Musa ya addu'a roƙon ruwa ga mutanansa sai Allah ce ka bugi te ka bugi dutse da wannan sandarka sai ga idanuwar ruwa goma sha biyu ya fita ruwa na bubbuga sannan annabi Sulaiman alaihi salam shi ma ya fita roƙon ruwa amma shi hadisin da ya kawo bai ma isa masallacin idin bai iyo kwana ya dawo me yasa ya fasa ya dawo wa zai tuna mana hadisin ya fita roƙon ruwa amma ya dawo bai ji yayi sallan ba saboda me yana hanyar tafiya sai ya game da tururuwa garke na tururuwa sai san ɗaya daga cikin tururuwan ta daga kanta sama ta rigingine tana Allahumma inna khalqun min khalqika in Allahumma inna khalqun min khalqika laysa bina ginan an suqika kana ya Allah mu ma halittu ne daga shin halittunka ba mu wadatu ga barin shayarwanka ba tururuwa ta daga sama fuska sama tana addu'a me wanda yake nunawa tururuwa da ta tashi roƙon Allah sai ta kalli sama saboda me Allah ya sa mata cikin fitra cewa tana da tauhidin cewa Allah mai rahama ya daidaita a bisa al'arshi daidaito wanda ya dace da shi kaga hata tururuwa tana da tauhidi ko ba sai ka san wani shi ba zai yadda da wannan ba kuma wannan shine hakikanin tauhidi game da wato daga cikin tauhidul asma wa sifat eh akwai sifa ta aiki wanda Allah yakan yi lokacin da ya ga dama to istiwa daidaito a bisa al'arshi sifa ne ta aiki Allah ta'ala to shine take wannan addu'a annabi Sulaiman dama cikin baiwa da Allah ya masa yakan ji maganan maganan tsuntsaye ko yana cikin baiwar da Allah ya masa yace ya ayyuhan nasu ya menene ullimna mantiqa tayri wa utina min kulli shay'in Allah yace cewa Allah ya sanar da mu furucin tsuntsaye tsuntsu zai yana communicating nanu Sulaiman gashi har tururuwa yana jin maganar ta wani ya mu'jiza ne ko a kowane da zai gaya maka ya ga tsuntsu ya ce kaza ke nufi haka ba zai ba amma shi annabin Allah ne Allah ya bashi mu'jiza yana jin maganan furucin tsuntsaye har da kwari ga aljanu da Allah ya hore masa ya sa su aiki mai wahala ya amaluna lahu ma yasha min mahariba wa tamasila wajifanin kal jawabi quduri rasiya Allah ya bashi iko a kayansu har lokacin da ya rasu ma suna leburanci suna ta aiki iya tsaye a kansu da sanda ba san ya rasu ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ya kare ta aljanu ce ba san kai ba ko falamma qadayna alaihi almaut ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata ba abin da ya nuna musu mutuwan ya sanar da su ya mutu sai wata dabba gara a cikin ƙasa ta cinye sannan sai ya fadi yasa Allah ya ce falan ma karra lokacin da ya kwanta ƙasa ta bayyana tiljinnu sai ya bayyana ga aljanu allau kanu ya alamuna algaiba da a ce sun san gaibu ada sun gana mata ko malabi su fil azabil muhin ko da basu jima sun dade a wannan azaba ta kaskanci ko mai wahala ba to da ka nabi Sulaimanu ya fita roƙon ruwa da ka sallar roƙon ruwa dai ta tabbata a sunna kuma ta tabbata a shari'a duk sanda sababin ya faru sai a koma ga Allah a yi ta addu'a a je a yi ta roƙon Allah a tuba ga Allah saboda rashin ruwa musifa ne wallahi babbar musifa ne gashi ko a banan ɗaucewar ruwan nan har yanzu ana ganin tasirinsa duk manomi ya san da aka ko dan wannan tseko na ruwan da aka samu amfani da yawa ya san matsala bana gero bai yawa ba wake ma bai yawa ba kuma da yana tasiri da wannan ruwa da ya janye kafin lokacinsa Allah ya mana rahama Allah ya yafe mana zunubanmu ya tausaya mana ba don halayenmu ba wallahi zunubi ne yawa duk wannan bala'in da muke fama wallahi yawan sabon Allah ne duk wanda zai ce ma ai kaza ne duk wani kame kame shugaba kaza ne sai an canja wani ma ya zo bala'in ya fi na da ba wanda ya sai ya canja sai mutane sun canja wallahi in muka canja muka gyara Allah zai gyara mana man ba haka ba kullun gaba za a yi ta yi yanzu kawai tsadan tsadar farashi ya ishe musifa a ƙasar nan kullumin gari ya waye ka je siya abu sai kaji ya ƙara kuɗi kullun ne farashi yana ta hawa kowa na ji a jikinsa kowa wanda ba ji kowa na ji a jikinsa duk abin da ka je saya sai ka samu ya canza ya hau da kayan abinci da kayan masarufi da kayan amfani komai ya hau hawa kuma ba ya ka fara ba a zamanin manzala sallama an samu irin wannan hauhawan farashi ana sammali ya rawaice hadisi ingantacce ya ce ghalar siru fil madinati ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce farashin kaya ya hau hawa a madina a zamanin manzala salalai sallu farashi ya yi tashin goron zabi in ji bahaushe to shi ne mutane aka yi tuncirundo aka taburin manzala salalai sallu aka kai korafi aka ci ya rasulallah ghalasiru fasa irlana ya manzan allah farashi ya hauhawa ka kayyade farashi ka kayyade mana farashi matsayinsa na shugaba ya sa price control haka aka nema yi manzala sai ya ce inna allaha huwal musairu alqabidu albasitu yace Allah shine mai kayyada farashi shine shine mai damke arziki shine mai azurtawa shine mai yalwatawa duk wannan aikin Allah ne kaji hakikanin tauhidi ko duk abin da kaji yayi tsanani wallahi Allah ne ya kaddara hakan zai faru sai dai sababi eh ba ra sababi ko yace Allah shine mai kayyada farashi shi ne mai damji arziki shi ne mai yalwata arziki shi ne mai shimfiɗawa duk wanda ka yana walwala to Allah ne ga dama duk wanda gan shi cikin takura cikin kunci na rayuwa to Allah ne ya jarrafe shi kuma ba don baya son sa ba mu gane wannan da kyau sai manzo Allah ya ce wa inni la'arju an alqa Allah ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi matlat bi matlamatin fi damin wala malin ya ce kuma ni ina son ina fatan na gamu da Allah maɗaukakin sarki alhali ba wani daga cikinku da yake neman wani haƙƙi a kaina na jini ko na dukiya ka ji annabin Allah ba ya ce yana so ya gamu da Allah ba mai binsa bashi ko na jininsa ko na dukiyarsa ku duwa ga irin wannan ba ashe shugabanci aiki ne ko? shugabanci aiki ne manzo Allah ya ce yana so ya gabu da Allah ba hakkin kowa a kansa haka ya faɗa shi yasa karkashin wannan hadisi malama suka ce wannan na nuna girman girman laifin zalunci ku duba ga hatta kayyade farashi akwai yanayi na zaluntar 'yan kasuwa annabi ya ce ba ruwansa shi ba zai tafi da hakkin kowa ba ibn al-qayyim ya ce kayyade farashi kala biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba karkashin wannan hadisi kamar yadda Sheikh Abdurrahman Al-Bassam ya kawo cikin sharhin a Tawdihul Ahkam sharhin Bulughul Maram yace kayyada farashi ya kaskashe biyu akwai wanda yake ya haramta kuma zalunci ne shine tilastawa 'yan kasuwa su karya kayansu su sayar a farashin da basu gamsu da shi ba shugaba ya amfani da karfin iko ya ce yau farashin abu kaza ya zama kaza a tilasta musu a sa su sai da kayansu a farashin da basu gamsu da shi ba a hana musu cin riban da Allah halatta musu to wannan bai halatta ba kuma zalunci ne irin wannan ne manzo Allah ce shi ba ruwansa Allah ne mai bayarwa shari'a ta halatta ka sai kaya ka saka riba ka samu riba daidai gwargwado shugaba ku ya tare ya hana ma riba wannan zalunci ne Nabi Ibn Qayyim ya ce idan ya kasance 'yan kasuwa suna zaluntar bayan Allah suna sa farashi yadda ransu yake so fiye da kimar kayan akwai abu nake cewa kudi na tamka aka sa kudi ya wuce kimar kayan ana gallaza bayan Allah to anan ya halatta shugaba ya shiga ciki gwamnati ta shiga anan shine kayyade farashi price control ya halatta in ana gallaza mutane kamar yanzu ko kullun kaga abu yana tawa hawa to ana halatta shugaba ya amfani da ikonsa na mulki hakan ma ba lokaci ɗaya zai waye gare ce yau na da farashin suga kaza farashin fulawa a'a sai an yi amfani da masana a zauna a sa kwamiti masana hidima na kasuwa a kimanta a gani shin buhun fulawa daga lagos zuwa kano nawa za a biya mai kuɗi mota ko nawa ne kuɗin dako daga kano zuwa azare nawa ne sai a kimanta sai a kayyada farashi yadda shi ɗan kasuwan ba zai faɗi ba ba za kuma bari ya cuci bayan Allah ba to haka za a duk wani kaya na masarufi sai an samu masana tattalin arziki masana sufuri sun kimanta kowane kaya a nawa zai zo duk da wainiyarsa to sai a kayyada riba farashi kaza haka ake yi to anan kuma ya zama doka kowa sai ya sayar haka ai an yi wani zamani a ƙasar nan da aka irin wannan ko mun samu lokacin dura mu da wayo sosai wanda ake kayyada farashin kaya in ka ma sai a bude shagonka a saka soja yana nan kuma a karya a sayar a baka kudinka to wannan idan har ya zama yan kasuwa suna cutan mutane ya halatta ya haka to a takaice dai irin wannan yanayi da ake sai na musifa jarabawa ne daga Allah sai mu koma ga Allah mu gyara halayenmu wani abin mu muke sabbaba kanmu ga aikata zunubai ga yawan saban Allah kuma ga a cikin namu ma akwai marasa tausayi da suke kallaza wa mutanen mutum zai sai kaya tun yana araha sai ya tara ya ɓoye ya shiru abinsa dubu bakwai inna lillahi wa sumuncin ko Allah ya saka malan ciro da alheri wannan bawan Allah yana amfani da damarsa wallahi yakan sayi abincin ma ya rage farashi ya sayar kuma ga kayansa ma yana sauwaka Allah ya kara masa buɗe to kaga sababi ne wannan ma a sai kayan a janye shi a kasuwa a saye shi tun yana araha a janye shi karanci a kasuwa sai a je a ɓoye shi yanzu ba ma kasuwar ba garuruwan ake bi duk wani lungu da kasan ana noma haka ake ba da kudi aje a siyo a siye na kasuwar sai ya zama ya yi karanci sai farashi ya hau kuma a ɓoye kowa za a sayar ba sai san da farashi ya yi tashi sosai suka ji sun gamsu haka ake yawanci yanzu ko mutane da yawa sun shiga wannan sana'ar wallahi akwai hatsari akwai hatsari sai ya yi tsada sannan sai a fitar a rika sayarwa bayan allah a farashi mai tsada to irin wannan shi ake to ihtikar haramun ne a shari'a Allah ya haramta manzo Allah ya haramta sallallahu alaihi wasallam ko mai yin wannan sana'a ya cancanci hukuma tun daga nan duniya kafin ma je lahira yawanci suna gamuwa da wahala ko sai ka san mutum yana ta wani ihtikar din amma baya ci baya sutura bai gina gida ba ba abin hawa iyalansa ba sa walwala wannan ba musifa bane kajan ce maka yana da jarin miliyan kaza yana da buhun riɗi buhu kaza yana da buhun wake kaza amma ka kalle shi abin zai baka mamaki kaga wani hukuma ne ko ga tarin dukiyar amma baka cin mai kyau baka shan mai kyau kana yawo da kafa ko da tsohon babur ai musifa ne ko iyalanka ba su yi walwala ba to wani hukuma tun daga duniya wallahi ana samun irin wayan wani ko zakka baya yi wallahi kuma ga tarin irin wannan sana yake yi sannan a lahira kuma ga wata azaba tana jiran mutum saboda manzo Allah ce duk wanda baya tausayin bayan Allah Allah ba zai tausaya mar ba ina tausaya nan ka sayi abu tun yana naira 400 ko 500 sai ka saye shi 2000 da wani abu yanzu wace ya haura 2000 2000 daidai ko ka gani ko ina tausayi a nan fi sabilillah kuma garinku ne yan uwanka musulmai su kace gallazawa me ribar ka nan fi sabilillah kuma ka ganka a masallaci da kai ake sallah wani ma na azumin litinin da alamis ina magana duk wannan huwa zai kai kaman baka tausayi wallahi Allah yana tausayin masu tausayi ne wallahi mu kiyaye ka tausaya bayin Allah kai ma Allah sai ya tausaya maka ka sani dukiya albarka ake nema ba taranta ba ai karuna ma ya ya tafi ko shi da dukiyar ma duk Allah halakar da shi gaba daya to me ribar kuma mutanen da kake muguntan nan ba in ka mutu su za a sanarwa kuma su bane yanzu bai ishe ka abin farin ciki ba a ce ka zauna da mutane lafiya ka mutu ana addu'a a yi cincirin du'a je a raka gawarka amma addu'a amma ce kana gallazawa bayan Allah mai ribar ka to irin wannan sana'a ta taimaka wajen halin da ake ciki wallahi wallahi ta taimaka yau komai ana har barkono ana har tsintsiya ana boye ta haka mata suka ce wai tsintsiya ma sai ya ya boye sosuwa ɓoye tsintsiya ɓoye tsamiya ɓoye wai tsamiyan da za ka sha kunin tsamiyan ma tsabar tsiya ɓoye ta to ya talaka zai sa kansa yanzu kunu dai shi ne ƙarshe dai ko to kunun ma gagar talaka gero dubu da wani abu dawa dubu da wani abu suga fa ya kai dubu hudu ko buhu dubu saba'in to ya talaka zai sa kansa bisa bai zai Allah ya kama na sauki a ce dai talaka ya azumi kunu ma ya gagara kunun tsamiya ya gagara wace irin musifa wannan ai kosai da kunu shine abin kari shan ruwa mafi karanci dai da talaka yakan samu a bakin masallatai ake kawo amma an ta abin ya zama abin da ya zama to shi yasa malama suka ce shi ma masu wannan sana'ar anan ya halatta shugaba ya shiga cikin wannan lamari akwai wani malami sheik muhammad aliyu sabuni ya yi rubutu a kayi mai yawa ya ce a irin wannan yanayi ya halatta shugaba ya shigo wato shugabanci ba karamar amari ba ne wallahi saboda shugaba shi ke da ikon da zai taka kowa ya hukunta kowa kuma zauna lafiya aka ce to ya halatta shugaba ya sa masu ɓoye kayan abinci ɗin nan ba sa sayarwa kuma ana bukata ya ba su umarni su fitar kasuwa a sayar a farashi madaidaici idan ba su fitar ba kuma ya sa a buɗe shagon a sayar in ta kama a kama shi ne ma a ɗaure shi a sai da kayan kaf a sayar a tattara kudinsa a bashi abinsa in ga dama ya watsar an dai bashi kayansa haka malama suka yi bayani kai wani macin malama ya ce in ana halin tsanani aka san masu ɓoye abinci shugaba sa a buɗe duk a raba mutane bashi daga ba su tattaro kudinsu kawo kaga wani ya tsananta ko wani kudin ba zai dawa amma dai a sayar a farashi matsakaici a tattara masa kudinsa sai a bashi kayansa wallahi haka malama suka ce to amma sai ka rasa da wanne zaka ji mai an boye shi yayi tsada suminti a boye yayi tsada gero wake dawa komai dan abin da talaka yake ci mara dadin ma ana markyashin sa to ya za a yi kwanakin ba har kudi ma ana hodin din sa ko sai ka je banki neman dubu goma ce ma babu saboda an je an sai kudin ma boye saboda wannan kasuwar sai da cash ake saya an kai matsayin da a garin nan suna sayan kudi da kudi wallahi kudi da kudi in kana kasuwa kana da ka sai a je miliyan 1 a saya miliyan 1 da dubu goma wannan asalin riba kenan wai saboda suna neman ka za je sayan gero da wake da wani abu sai a ba da riba a kudi a sai kudi kuma wannan asalin riba ne haka ya kamata mu kiyaye sababin yana nan da yawa yawa duk wannan suna cin sababba din banda ita ma gwamnati da nata matsalolin ko tunda cire tallafin man nan shine babban abin da ya janyo wa ƙasar nan matsala Allah ka mana sauki sunanu rawatibi wa hiya rak'atani qabla az-zuhri wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-isha'i thumma rak'atani qabla al-fajri wa qad taqaddama wa hakaza aw nahwa hadha sallah ta gaba sunanin rawatib su ne sallolin nafilfili da suke ta'allake da sallolin farilla su ake cewa rawatib wanda ake yin su kafin da bayan farilla su ne sunanin rawatib kuma salloli ne masu falala kwarai da gaske ya kamata musulmi ya kokari ya dage yana wannan nafilfilin to su ne mala ya ce raka'ata ne ƙabla zuhuri raka'a biyu kafin azahar wa raka'ata ne ba da da raka'a biyu bayan azahar nawa kenan hudu wa raka'ata ne ba da magaribi da raka'a biyu bayan magariba nawa kenan shida wa raka'ata ne ba da isha da raka'a biyu bayan isha nawa kenan eh takwas summa rakata ne qabla al-fajr sannan raka'a biyu kafin sallah asuba nawa kenan goma daidai wa qad taqaddama haqiqa ya gabata a baya wa hakaza aw nahwa hadha eh ko makamancin wannan ya gabata a baya to wannan ya kawo guda raka'a goma akwai hadisi na Abdullahi dan Umar da yace hafistu min rasul sallama ashar raka'atin yace na kiyaye raka'o'i guda goma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune wannan ruwaya da shi dokta ya kawo anan amma akwai ruwayan da ta zo raka'a goma sha biyu ko hadisi ummu habiba Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a man salla fi yawmin wa laylatin 12 raka'atin bana Allahu lahu bihinna baitun fil janna aw kama qala rasul ummu habiba tace manzon sallama ya ce duk wanda yake yin sallah raka'a goma sha biyu a cikin dare da yini Allah zai gina masa gida a cikin aljanna a sanadiyar Allah zai gina masa gida a cikin aljanna a sanadiyar wannan raka'a sha biyun da yake yi ne in sun lura lima yana tsawaitawa ba zai zo ba sai ya ji an yi karatu mai nisa ana dab da rukuwa sai ya zo a guje sai ya shiga wai shi jiran nan za a bata masa lokaci wani irin lalaci da rashin sanin kima addini ya kawo haka ya kamata mu rika yi rika a sha biyu ne kawai heri wanda ba za ka manta ba har ka mutu a gina ma gida ko a mallaka maka gida ba fa a GRA ko a gandun wambai ko a kasuwar kaji ba ko makara huta ba a aljanna ai darajan guri shine darajan gidan ko ko fili ne gun da yake shine darajarsa yanzu ba kwatanta fili a Abuja 50 by 50 da fili a Azare ba yanzu 50 by 50 Abuja gidaje nawa zai saya are ai da yawa ko to kaga ina ga aljanna kuma a aljanna za a ma ginin kuma ba da bulo da siminti da yashi bane shi ginin aljanna dinare ne da lu'ulu'u da kayayyakin karau da su ake gina gida aljanna ba rushewa ba fulasta ba sake fenti ba rufi yayyoyo gida ne aka ce ma aljanna an gama magana hadisi ya zo manzo salama ya ce gurin ajiye bulalar ɗayan ku aljanna ta fi duniya da duk abin da yake cikinta ɗan fili da za a kwantar da bulala ɗan siririn gurin ya fi duniya da duk abin da yake duniya ina ga kataɓaran gida da za a gina maka to ya kamata mu kiyaye wannan salloli mu rika yin su kullu yawmin wallahi in ka tsara zaka yi in ana shiga karfe 1 sai ka zo 1 saura minti 5 zaka yi raka hudu nafila in an idan sallah kai biyu sannan ka tafi wannan nafila suna da fa'ida kwarai da gaske kuma babban abin da nuna mana fa'idar wannan nafila akwai hadisin Abu Hurairah Allah ya kara musu yarda yace manzo sallama yace awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min min amalihi as-salah farkon abin da za a fara yau bawa hisabi a cikin ayyukansa ranar kiyama ita ne sallah ita za a fara dubawa ko aikin hajjin ka ba za a binciko ba ko zakka ba za a duba ba sallah ne number 1 screening na sallah ake farawa fa in salahat idan sallar mutum ta yi kyau faqad aflaha haqiqa ya rabauta wa an jaha kuma ya tsira ba sauran fargaba kuma to shi ne manzan Allah ya ce fa'ininta ƙasa min faridati shay'an idan wani abu na farillarsa ta samu tawaya aka ji aka auna sai aka san sallolinka na farilla sun san matsala an samu deficiency kayi wata sallah ba nutsuwa kila wata ma ka manta baka tsarki kai kila wata ka rage wani abu akai ta samun gibi to Allah ta'ala qala rabbu sai ubangiji yace unzuru halli abdi min tatawwu'in sai ce mala'iku ku duba shin bawa na na da sallolin tadawwi na nafila sai abinci ko fal a duba kana nafila kafin azhar kana yi bayanta kafin la'asar bayanta ai bayan la'asar kai kafin ta bashi rawatib amma akwai nafila raka hudu ko kana yi bayan magariba kana yi bayan isha to nan ne mutum zai da na sani wallahi duk wanda bayya nafila ya shiga wannan halin wallahi sai da na sani a ce ga farallanka ta san matsala kuma addu'a fadlinka babu nafila sai zaman majalisa sai chat sai internet sai hawa computer sai hada-hadan duniya kawai kai baka lokacin nafila to anan ne mutum zai da na sani ko matsalan alahira shine wani ba zai baka ladansa karan ba ko akwai mai baka babban abokin ka ce da Allah dan ba ni sallan nan ta kai rana kaza zaka bayar a duniya za a yi taimako ko a duniya ana taimako ka shiga damuwa a taimake ka ko amma wani abu amma alahira wallahi ko mahaifi ba zaka bashi ba to ba haka Allah ce ba yau ba yafiru mu'min akihi baban ka ganshi kana guduwa kar ka je da wata matsala a duniya kamar rashin biyayya ce to ya ubangiji ga dama annabin sa kaza ɗaya bola da wallahi guduwa za ka yi haka mata haka iya haka da kowa yana li kullum ra'in minhum yau bai din sha'ani ne gudu to ba wanda zai baka ciko ka tsallaka to anan ne mutum zai da na sani ina ma yana yin nafila a duniya wallahi idan aka dace mutum yana yi sai a ɗauko wannan a ɗauko wannan nafilan manzala ce fa yukammalu man taqasa min al-farida sai a cika ce masa abin da ya tawaye na farallan nan summa yakunu sa'iru amalihi ala zali saran duk ayyukan sai ya zama kamar haka sai ya tsira to kaga wannan shine ranan sallar nafila wallahi mu kiyaye da wuciri da raka'a talfajir mun yi bayani da sallar walaha da waɗannan sunan rawatin mu rika yin su abin takeici sai ka samu galibi matasa ba su damu da nafiloli ba aka yi da sallah zai ga rabin masallaci an fita sai ga dattawa manya da suka manyanta su ne kawai sai ba son jifa jifa ana yi da sallah wani zai ga ya tsallaka ya jira a san hanya ba shi ba zai jira ba shi yana jira kar a zo ciniki baya nan in rabanka ne wallahi sai ka samu zuwa sallah ba zai hana ma samun rabanka ba wallahi ba zai hana maka da aka ya kamata matasa mu kiyaye wani zai ka samu baya shafa'i baya wutari raka'a biyun alfijir din ma baya yi wace asara tafi wannan wace asara tafi wannan manzo Allah ya ce sun fi duniya da duk abin da yake duk abin da kake nema fa a gurin Allah ake samu kuma kai ka ki ka zo ka nufi ka bauta Allah ina zaka zauna lafiya da haka mu kiyaye nafilfili bayan faralla ta zaulu to mu kula da nafila wani hadisi kudusi manzo Allah Allah ta'ala ke cewa ai wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min mabturituhu alai bawa na ba zai kusance ni da wani abu na ibada da na fi so ba fiye da abin da na farlanta masa sai ce wala ya zalo abdi ya taqarabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbuhu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta gare ni ta hanyar nafilfili sallan nafila azumin nafila sadaka ta nafila hajji ta nafila umara ta nafila kana ta yi abin da ya sawwaka Allah ya ce hatta uhibbu har sai na so shi yanzu idan Allah ya so ka ba baka da matsala ko in Allah ya so ka yace idan na so bawana kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi sai na zamo jin sa da yake ji da shi Allah sai ya tsare ma jin ka ba za ka ji komai sai abin da Allah yake so wa basaruhu alladhi busir bi da idanuwansa da yake kallo da shi Allah sai ya tsare ma ganin ka waye da hullati ya budi shubiha da hannunsa da yake damka da shi Allah sai ya tsare ma hannayenka warji da hullati yamshi biya da kafan da kake tafiya Allah sai ya tsare maka wani da wannan masu tawili suka ce shi kenan sai ka zama Allah kawai haka suka faɗa masu kowa kowa Allah ƴan wahdatul wujud ko wai ai ga hadisi Allah ya ce zai zama jin ka da ganin ka shikenan kowa Allah ne ka Allah tsare mu akwai masu wannan aqidar fa kowa Allah ne har waka suke wane ma Allah ne wane ma Allah ne shi ma Allah ne har waka ake ba wai sai mutum ya zama Allah su hujjojin su kenan shi yasa allolin suke da yawa har ma suke bada aljanna suke yafa zunubai tabar karambani ina tsare ne shi yasa Allah kuma ya ce wala in sa'alani lawutiyanna kuma idan wannan bawan ya roke ni wallahi zan bashi sai mutum ya kai matsayin da in ya roki Allah to ko zai ga biyan bukata wai nista'azani in ya nemi tsare na law'idanna wallahi zan tsare shi to kaga yawan kula da ibada shi zai kai mutum ga wannan matsayi da haka mu kula da nafiloli na kafin salloli da baya musamman ta isha ita ne da yawa mu gane nafila biyun nan bayan isha ba fa ita ne shafa'i da ake maganan shafa'i da wuturi ba ita raka'a biyu ta bayan isha'i cikatan sha biyun nan ne na wuni ko goma nan na wuni ne mu bambance dan wani zai ce sai ya koma gida ba da yaddare sai ya tashi ya shafa'i da wuturi a'a ita ta bayan isha ba ta da layin wannan shafa'i da wuturin shikatan nafilan ka ne ta yi ne sai bai idan ka koma gidan za ka yi ta a gida ba matsala domin dama an fi son nafila a gida to amma idan har kana ganin ka koma gidan za ka shafa ba kai ba ana isha sai kai nafilan ka biyu ko kai hadda wuturin ka ma amma in za ka yi farka da daddare sai kai raka a biyu ta bayan ishar ka bar wuturi kuma sai cikin dare ko ƙarshen dare wannan suna da muhimmanci kwarai da gaske matasa mu kula da wannan salloli salatu tahiyyatul masjidi sallah ta gaba sallar gaisuwar masallaci wayya raka'atani qabla al-julusi ta ne raka'a biyu kafin a zauna idza da kalal masjid idan mutun ya shigo masallaci fi ayi waqatin a kowane lokaci ko da lokutan da aka hana sallar nafila ne kamar bayan asuba ko tsakiyar rana ko lokacin da rana za ta fadi ko a wani lokaci ne in dai ka shigo masallaci kar ka zauna sai ka raka biyu fi ayi waqatin kana ko lokaci ya kasance min lailin aw naharin a cikin yini dare ne ko a yini hadisi ya inganta manzon sallallahu alaihi yace a idza dakala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya raka biyu in dai ka shigo da alwala ko karatu za ku yi ko mitin za a yi ko bacci za ka yi ko me za ka yi inda ka shigo masallaci manzala ce kar ka zauna sai ka raka a biyu shi sa malamin fiku suka ce ko ka riga ka zauna ma bata kubuce ba sai ka tashi kai kuma ko ranar juma'a liman na kan mumbari ka shigo masallaci ya halatta kai wannan raka a biyun kafin ka zauna wata ramar zasalo yana kudu ba wani sahabi ya shigo masallaci sai ya zauna manzala sai ce ka yi raka a biyu ce bai mace tashi ka yi raka a biyu to da wannan koren juma'a liman namun bari za ka yi wannan sallar kafin ka zauna ita ne gaisuwar masallaci salatul janazati sallar janaza aje tambayar mu kai karshe sallar janaza to ga wata sallah duk sallolin nan kai za ka yi da kanka amma ta janaza ba ta janaza ba yi ma za a yi Allahu akbar duk wannan sallolin kai za ka yi da kanka in ba ka yi bato ga wata ran za a ma wannan kan dole sai amma yi maka za a yi lasa mu je a sa amma wanka amma salla a sa ka alikafai ka yi ban kwana da duniya kuma wallahi wannan rana abin tsoro ne muna gani yau mu kai wannan gobe mu raka wannan iyayenmu sun tafi yan uwa da yawa ya'ya kanne wallahi wata ran mutum haka za a kai shi mala ahmad tijjani yusuf mai guruntun bawan allah na iya wa'azi ya iya wa'azi bawan allah nan ya ce duk wanda ka gani a makabarta a kwance bai shirya ba ya zo ko ya shirya ba wanda ka gani an kai shi wai ya gama duk bukatunsa na duniya ya gama bajet ɗinsa kamar ma ka shiga wata ya ritaya ko ita mutuwa wallahi duk wanda ka gan shi a makara kamar yadda muke rayuwar nan ne kawai but lokacin sa yi kuma dole ya tafi bayan da iya ta kama daina yaudarar kanmu wallahi wallahi mu daina yaudarar kanmu ba wayanka ba karfinka ba in dai lokacin ka yi wallahi sakan ba za ka kara ma ba kowane hidima kake kuma za ka tafi ba za ce a jira yana level 400 level bari ya gama final semester yana bautar ƙasa bari ya kare ko a an bashi mata an sa rana bari ya auren nawa ne suka mutu an gwaye an sa rana ko amaran ai da yawa suna mutuwa ko a'a ya kusa gama gidansa sabo a bashi ya tare a'a ya biya kudin makka a bar ya je wallahi ba ba ruwan malakul mauti in dai lokacin ka yi wallahi zai ka tafi to daga cikin haƙoƙin da za a ma a matsayinka na musulmi in ka mutu akwai sallah malama ka ce da wankan gawa da sa ta alkafa ne da yi wa gawa sallah da tona rami abin ne ta da raka gawar duka wannan farzu kifaya ne farilla ne wanda in an san wasu musulmai sun aiwatar to sun sauke masauran amma hakki ne a kayan musulmi sai an masa wannan inda wani zai mutu a garin musulmai ba a masa wanka ba ba a man likafani ba ba a mar sallah ba ko aka bar gawarsa ta tozarta to duk wanda ya ji labari bai je ba sai Allah ya kama shi da zunubi haka wannan sallah ce ta musamman sallar janaza wato sallar gawa kuma sallar gawa ita ma kaman sallan farilla ne ta ina ta yi kama da sallan farilla ta ɓangaren sharuɗa ko duk sharuɗan sallan farilla su ne a sallan gawa tsarki alwala sanya sutura kallon gabar barin magana a farilla ma haka ne ko to haka a sallan gawa bambancin ta kawai da sallar gawa ita ba ruku ba sujada haka yake yin ta a gama kabbarori ne da addu'a shi ne bambancinsu kawai kuma wanzan salama ya bayanin falalar ta ko ne falalan sallan janaza falalar kala biyu ne ko akwai falala ga ita gawar da aka sallata sannan akwai falala ga su wanda suka je sallar me falalar wanda suka je sallar gawa wanda ya je aka yi sallar gawa yana da ƙiraɗi haka manzo Allah ce ko man salla ala janazatin falahu qiratun wa man tabi'aha falahu qiratani duk wanda ya halarci sallar gawa ta musulmi ta musulmi fa ba ruwanka da zuwa raka gawan kafiri ba ruwanka haka wani mun waya kwanaki wannan office ɗinsa an yi mutuwa an sa shi a kwamitin zuwa raka an ce me zai kai ka a wani dalilin wai ka raka gawar kafiri dan wuta ka je ka raka shi wallahi bai halatta ba kar ka kuskura wai a sa ka kwamitin kaiwa gawan wai aje a to me ma za ka je kai a gurin tukuna tafi za ka yi ko shewa za ka yi ko shan maltina za ka yi ai ba layin ba ɗaya ba ne ko to bai halatta ba amma gawar musulmi hakki ne muna musulmi akan in ya mutu ka je ka raka gawarsa to idan ka je aka yi sallah da kai kana da kiraɗi inda aka yi sallah kuma ka raka aka yi rakiya da kai kana da wani kiraɗin ya zama guda biyu kowane kiraɗi manzan Allah ya ce misulul jabalainil azimai ko misulul jabal odin kaman girman dutsen odu wanda suka je madina sun ga dutsen odu ko babban dutse ne to shi ne kwatankwacin girman ladan da za a ɗauko a cicciɓo ranar kiyama a ɗora ma a maunuka gwargwadon yawan sallolin janazan da ka je gwargwadon irin wannan duwatsun da za a ɗebo kuma a ɗora maka kilo nawa za ka ja ko mai gaya mana kilonin da zai ja babu ko saboda shi ma'aunin Allah ba irin na duniya bane ko yanzu a duniya kace to yanzu ya za a yi ta ina ma za a dora yanzu ko dutsen shira ta ina ba irin wannan bane shi ma'aunin wani ne na daban ba irin na duniya ba to haka za a dauko a dora maka ma'auninka yanzu wannan bai sai kwadaitar da muna zuwa sallar janaza ba taka inda an gaya maka ana gayyatan janaza wane ya rasu to kai kokari kaje in ba da uzuri ba saboda ko ba komai zaka samu wannan ladan kuma kaje dan Allah ba dan a ganka ba ka sai na balabal bin niyar ko wani idan talaka ne mutan gosu sai ya noki amma da an ce ya alhaji wane ya rasu a za mu je ai ai akwai dan sa aboki na ai akwai kaza da kaza ai gara mu je su gan mu ka barar da dutsen odinka ba ka da shi kaje dan Allah yawwa ko talaka ne ko mai waye ya mutu musulmi ka je ka domin wallahi maganan gaskiya an fi cincirundo a mutuwar manya ko baka bane ko baka bane in talaka ne ga da kyar jama'a yan kadan zaka samu yan kadan amma idan ka ce babba ne wani sai ya rufe shagon sama je tun da wuri ya je ga su wane ne masu zuwa aikawa ne har waya zai bude yana kwabarin ko lokacin da sarkin katagun ya rasu Allah ji kansa wani a saman benin nan in kun tuna yake iya daukan hoto saman wannan ginin wallahi ana janaza shi yana kwabarin yana daukan bidiyo kaga wannan ba sallah je ba ko to ka je da niyya mai kyau ka je dan kai wannan sallah sai ka samu lada kuma ka san ka san addu'o'in da ake a sallah ka san yadda ake sallah da wani kawai zuwa zai shiga layi Allahu akbar har a gama bai ce komai ba ya kamata mutum ya kokari ya iya ba wani abu ne mai wahala ko ba ware wata addu'a ta daban ba duk abin da ya sauwaka kai ai ciciya ba to shi kenan tun da an samu shaida a to za a yi kowa waje aiki na'am to fa'ida ta biyu na sallan janaza shine ga ita gawar da za a yi wa sallar ita ko menene amfani da za ta samu akwai hadisi ko babu menene ribar wanda aka je mara sallah shi musulmi manzo sallama ya ce ba wani mutum musulmi da zai mutu a san mutane arba'in su tsaya akan gawarsa su masa sallah face sai Allah ya ba su cetonsa sai ya gafarta masa haga ya kamata murka kokarin zuwa ko sharɗin shine wanda ba sa shirka da Allah a san mutane musulmai wanda ba sa shirka mutum arba'in su wa musulmi sallah Allah zai ba da cetonsa dan me ba za mu na zuwa ba ta haka yana da kyau sallan gawa sallah ce mai tarin alheri ka sauke wa ɗan uwanka musulmi haƙƙi na ƙarshe shi fa daga ranar fa ko rabu shi yasa ma ba daidai bane a zo sallan ga ana yin ta shaf shaf kasa akwai limaman nan ko kafin ka faka babur ka zo sai ka ji yayi kabbara biyu ba a san gaggawa manzala cewa idza sallaitu alal mayyit fa aqdisu lahu du'a in za ku yi sallah a gawa ku kyautata masa addu'a amma ga wani nan da nan da kasan dama an gaji da shi so ake a gama a kai shi abin ne nan da nan kaga an yi an gama ba daidai bane ba a yi sallah cikin nutsuwa da addu'a mai kyau duk da ba kayyade addu'an ba amma ibn abi zaidin ya kawo addu'a ce risala ko wanda mai ishmawi ma ya kawo irinta yace wastahsana ibn abi zaidin ibn abi zaidin ya kyautata wata addu'a sai ya kawo ta mai yawa to ya kamata mu kiyaye ko da baka yi irin ta mai yawan ba kayi takaitacciya mai ma'ana wanda zaka roka mamacin gafara a gurin Allah to Allah sai ya yafe masa sai ya bada cetonsa mala yace waqila hiya fardu kifayatin aka ce ita sallan gawa faralla ne ta kifaya ya hamilu halba'adu an al'akarin wasu sashe da cin mutane suna ɗauke ma wasu waye arba'u ta kabiratin kabarori guda hudu ne au kamsin ko biyar au sittin ko shida au saba'un ko bakwai au tis'un ko tara kaji har tara ana yi mu nawa muka fi hudu ita manzo Allah ya fi kuma amma halatta a yi ta biyar a yi ta shida a yi ta bakwai har zuwa tara ya halatta a yi biduni ruku'in wala sujudin ba ta da ruku'u ba ko ba ta da sujada ba har a gama ta tsaye za a yi sallama kabbara ta farko bayan ta za a karanta fatiha kabbara ta biyu bayan ta sai a yi salatu ibrahimiyya kabbara ta uku a roƙa mamaci gafara a masa addu'a ba kayyada addu'a ba amma duk wanda ta sauwaka mutum ya karanta amma zai fi kyau ka samu addu'a wanda ta tabbata cikin hadisai ko a littafa na magabata ka kiyaye ka riƙa yi ko da Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu kai ta karantawa ta wadatar amma ka samu da ita cikakkiyar ka koya yafi kyau sannan kabbara ta hudu ma anan kuma ana addu'a ga wanda suke halarci a sallan gawan da wanda ma basu zo ba da manya da yara da maza da mata duka ana musu addu'a kabbara ta hudu shine fadin mutum Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina وهادرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحيته منا وهي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تجلنا بعده تواني تاني صلى الجنازة وان دي كمات مسلم وكياي سجود التلاوة أبو نكر شي سورا قدابيكو سجد التلاوة sujada ta tilawa ta karatun Qur'ani wa huwa sujudu inda qira'ati ayati sajada ita ne yin sujada yayin da aka karanta ayar sujada aw sama'iha ko yayin sauraranta ko kai kake karanta Qur'ani ka zo daidai ayar sujada sai ka fadi kai sujada ko ba kai kake karatu ba wani yana yi ka zauna kana sauraro yazo ayar sujada kai ma sai kai ko a sallan farilla ko a tanafila in a farilla ne kana bin liman ya karanta ayar sujada in bai sujada ba ba za ka yi ba idan ko yayi kai ma sai ka yi an gane ko yawwa wa fil qur'ani arba asharata sajadatan a cikin qur'ani akwai sujada ɗaiɗai har guda goma sha hudu a cikin qur'ani akwai gurare daban-daban na sujada har guda goma sha hudu a ƙasa-ƙasan nan wace ce ta ƙarshe ta suratul alaq ko kalla la tuti'hu wasjud waqtarib akwai sujada ana ita ne na baya baya ko sai suratul inshiqaq idan sama'un shaqqat wai za ƙura alayhim alqur'anu la yasjudun to nan ma ku jira to irin guraren nan ga sunan dai gurare 15 in mun koma cikin littafa ko muka duba qur'anin ma akwai alamomi ko to amma akwai wanda suke wayan nan ba za ka yi jarrabe ba za ka karanta ayar wannan kuskure ne yin jarrabe ba dole bane ko mutum yayi ko bai ba amma idan kai inda za ka samu lada kuma irin wannan sujadar ko kana da alwala ko baka da alwala za ka yi ya halatta kai ya halatta ai an gane wannan ko sujudu shukuri abu na karshe sujada ta nuna godiya ga Allah ita wannan sujada ce ta daban inda wurudi ni'matin yayin da wata ni'ima ta gangaro maka wata ni'ima ta same ka